أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shi ne ya haɗa mu a wani masallaci mai tarin albarka babban masallacin juma'a na cikin garin dutse a jihar jigawa a wannan wuni na lahadi wanda yau shi daga watan ramadan hijiran manzon tsira alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina 1442 wanda kuma ya dace da goma sha takwas ga watan hudu miladiya 2021 muna cikin suratu fussilat wanda mun karanta aya tun daga ta goma sha hudu ko kuma ta goma sha uku zuwa ƙarshen ta sha bakwai yanayi na lokaci ya sa muka dakatar ba mu kai ƙarshe ba mun yi tafsirin abin da shafi mafaradat sai abin da yake cikin tafsiri a rubuce mai tafsiri yake cewa sun maltafata siyaku sannan sai tsarin zance ya waiwaya faƙala ta'ala lin nabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce da manzo tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi fa'in a aradu idan ya zamo sun bijire sun ba da baya ya ce ayyul kufar su ne kafirai idan suka bijire anil imani daga barin yin imani ba da hadal bayan bayan wannan gamsasshen bayani da aka yi faƙul an zartukum tokace da su na gargaɗe ku shi ne khawaftukum sa'iƙatan na tsoratar da ku wata tsawa mithla sa'iƙati adin wa samud irin tsawar da aka yi wa adawa da samudawa ai azaban yuhlikukum na gargade ku azaba da za ta iya halakar da ku mithlan ladhi ahlakahum irin azabar da ta halakar da su idh ja'atuhumur rusulu domin manzanni sun zo musu min bayni aidihim gaba gare su wa min khalfihim da kuma baya gare su mun yi bayani cewa wannan gaba malamai sun faɗi fasarorinta daban-daban wasu suka ce min baini aidihim kafin zuwan annabi hudu an sami waɗansu manzanni da suka zo adawa sannan kuma shi alaihi salam annabi hudu ya zo hakanan su ma samudawa kafin zuwan annabi salihu an sami waɗansu manzannin da suka zo sannan kuma allah ya turo shi wasu malamai suka ce abinda ake nufi da min baini aidihim wa min khalfihim wato manzanni ta ko'ina kenan jiha biyu da aka faɗa gaba da baya domin a nuna cewa manzanni ne ba ƙaƙƙautawa wannan ya zo ya isar da saƙon Allah wannan ya iso ya isar da saƙon Allah haka suka yi ta yi babu gajiyawa to nan mai tafsiri sai ke cewa ai muqbilina alaihim wa mudbirina anhum su manzannin suna fuskantar kafiran ta hanyar isar da sakon Allah su kuma suna gujewa suna ba su baya fa kafaru bima sayati sai suka kafirce da abin da zai zo nan gaba wa kama sayati kamar da zai zo nan gaba sai ce wal ihlakul ladhi andara bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qauma ita wannan halakarwa wacce mando- manzo alaihi salatu wasalam ya gargadi mutanensa inna ma huwa fi zamanihi faqat wannan a lokacinsa ne alaihi salatu wasalam kadai la ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam banda bayan wafatin manzo alaihi salatu wasalam abinda mai tafsiri yake nufi a nan shi manzo alaihi salatu wasalam Allah ya yi masa alkawari cewa Allah ba zai yi ma al'ummarsa irin azabar da aka yi wa adawa da samudawa da mutanen annabi lutu ba Allah subhanahu wata'ala yana cewa qul huwal qadiru ala an yab'ath alaykum azaban min fawqikum aw min tati arjulikum aw yalbisakum shay'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd Allah yake cewa huwal qadiru Allah shi ne mai iko ala an yaba alaikum azaban min fauƙikum ya aiko muku da wata azaba sama da ku ko dai Allah ya ruwan duwatsu ko wata tsawa ko wata musibar da za ta shafe mutane gaba ɗaya ana karanta wannan aya ko kuma ana wahayin wannan gabar sai manzo alaihi salatu wasallam ya nemi tsarin Allah aw min tahti arjulikum ko kuma Allah ya zo muku da azaba ta ƙarƙashin ƙafafuwanku ma'ana Allah ya girgiza ƙasa da ku ko a nutse ku gaba ɗaya inda an ga dama manzo alaihi salam sai ya nemi tsarin Allah sai Allah yake cewa awiyal bisakum shiya'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd ko kuma idan Allah ya ga dama sai ya cakuɗa ku ku zamo ƙungiyoyi daban-daban domin ya ɗanɗana masashe raɗaɗin azabar shashi ma'ana kowane sashi ya ɗanɗana ma kowane sashi kuɗa manzo alaihissalam sai ce to wannan shi ne abin da ya fi sauƙi to kunga wannan ita ce muke ɗanɗana a halin yanzu manzo alaihissalatu wassalam allah ya masa alƙawari wa ma kana allahu li yu'adhibahum wa anta fihim irin waccan azaba da aka yi ma al'ummatai kafin kai alaihissalam to allah ya yi alƙawari ba zai yi masu wannan azaba kai kana cikinsu ba to sannan kuma ya ce wa makan Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun kuma Allah ba zai musu irin wannan azaba ba inda suna neman gafara Allah subhanahu wataala to kun ga manzo alaihi salam ya koma zuwa ga Allah kuma a yanzu maganar da nake yi Allah shi kadai ya san mutane nawa suke istighfari a duniyar musulmi ba za ka iya kirge adadin wanda suke istighfari a halin yanzu ba to in ku za a yi istighfari Allah ya alkawari ba zai shafe duniya irin yadda aka yi wancan al'ummatan ba to shine abin da mai tafsiri yake faɗa a nan sai ya ce Allah ta'budu ai bi Allah ta'budu illa Allah abinda manzanni suka zo da shi shine kada ku kuskura ku bautata ma wani in ba Allah ba qalu sai suka faɗa yace ai adun wa samud al-mukhatabun shine su adawa da samudawa wanda ake magana da su min ƙibali hudin wasale ta ɓangaren annabi hudu da annabi salihu da aka faɗa masu wannan saƙo na tauhidi sai suka ce lausha a rabbuna da ubangijinmu ya ga dama la'anzala alaina mala'ikatan da ya aiko mala'iku ya saukar da su gare mu fa inna bima ursiltum bihi kafirun mu masu kafirce mu abin da aka aiko ku da shi ne ala za'amikum a bisa wannan riyawa ta ku Allah subhanahu wata'ala sai ce fa amma adun amma su adawa fastakbaru fil ardi sai suka yi tashin karan hanci a ban kasa bi gairil haqqi ba tare da wata hujja ba wa qalu suka ce lamma kuwifu bil azab yayin da aka tsoratar da su da azaba sai suka ce man ashaddu minna quwwa to wane ne ya kai tsananin ƙarfinmu ai la ahada ma'ana ba wani wanda ya kai ƙarfinmu mai tafsiri ya ce wa kana wahiduhum yuqli as-sakharat al-azima dai daga cikin su zai iya wato ciro ya babbako katan dutse min al-jabal daga babban dutse ya ja'alha haifu ya sha ya kai wannan dutse inda duk ya ga dama Allah sai ce awalam yarau shin yanzu ba su gani ba shine ya alamu ba su sani ba annan laha Allah subhanahu wata'ala allazi khalaqahum wanda shi ya halitte su huwa ashaddu minhum quwwatan shine yafi tsananin karfi wa kanu bi ayatina kuma sun kasance dangane da ayoyin mu shine almu'jizat mu'jizoji yajhaduna suna ja'inja Allah sai ce fa arsalna alaihim rihan sai muka aika masu wata irin iska sarsaran mai tsananin ƙara da sanyi yace baridatan shadidata saut mai tsananin sanyi da kuma ƙarfin sauti bila matarin kuma iska ce zalla babu ruwan sama fi ayyamin nahsatin a cikin wununnuka na shi'umci mai tafsiri yace bi kasril ha'i wa sukuniha a ce nahsatin ko nahisatin mun faɗa cewa ƙira'an abin nan nafi'u da ibn kathir da abu amur sun karanta nahsatin saura kuma sun ce nahisatin ma'ana ibn amir da asim da hamza da kisa'i sun karanta nahisatin shi ne ce mashu'umatun alaihim na shi'umci ne a kansu mun yi wannan linuzikahum azabal khizi don mu ɗanɗana musu azaba ta wulakantawa shine azul azaba ta ƙasƙantar da su fil hayati duniya tun a rayuwar duniya wal azabul akhirati akhza kuma tabbas azabar lahira ita ce tafi kunyatarwa shine ashad ita ce mafi tsanani wahum la yunsarun kuma su ba za a taimaka musu ba biman'ihi anhum ta hanyar hana wannan azaba daga barin su to sai kuma ayar da aka karanta a yau Allah ya ce wa amma samudu amma su samudawa fahadainahum sai muka nuna musu hanya fastahabbul ama alal huda sai suka zabi bata akan shari'a fa akhadhatuhum sa'iqatul azabil huni sai tsawa ta mummunar azaba ta damke su bima kanu yaksibun saboda abin da suka kasance suna aikatawa Allah ce wa najjainan ladina amanu sai muka tseratar da wanda suka yi imani wa kanu yattaqun kuma suka kasance suna jin tsoron Allah subhanahu wataala wannan ayoyi kamar yadda muka sha faɗa 'yan uwa hikimomin karanta su da wahayinsu ga manzo alaihi salatu wassalam na farko dai a ba manzon Allah haƙuri a nuna masa cewa duk bacin ran da zai haɗu da shi da rashin mutuntawa daga wajen kafirai to ba shi ne farau ba Allah ce kulma kuntu bid'an minar rusul ka faɗa masu ban kasance ni ne farau a cikin manzanni ba ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablik ba za su faɗa maka wani abu ba sai abinda aka faɗa ma wa'insu manzanni kafin kai ma'ana ana ba manzo alaihi salatu wassalamu haƙuri cewa wannan abubuwa da kake cin karo da su ba kai aka so mai yi wa ba an yi ma wanda suka gabace ka abin da ya fi wannan muni kuma su wanda aka yi musu wannan ba daidai ba wannan annabawa ƙarshe dai cin nasara nasu ne wa'yancan kafuran su ne suka daba a ƙar su ne suka yi asara sannan kuma a daidai lokacin ana jan kunnuwan mashirikan ƙwarai shawa cewa kada ku ga cewa kuna karyatawa kuna rashin mutunci kuna kin bin umarni ku kwana lafiya ku tashi lafiya kada ku dauka hakanan abin zai dore lalle ne akwai ranar kin dillanci yanda wa'ancan ba su kai labari ba to kuma ku sani ba za ku kai labari ba in an ja kunnan wanda suke lokacin manzo alaihi salatu wasalam to min babi aula mu na baya baya wanda ba mu kai wancan lokacin mai daraja ba in har an ce wancan ba za su kai labari ba in sun saba to mu sani mu ma ba za mu kai labari ba idan mun saba to Allah yake cewa amma samudu amma su kabilan samudawa samudawa su ne mutanen annabi salihu annabi salihu shine annabi ɗaya daga cikin annabawa larabawa annabi hud da annabi salih da annabi shu'aib wa'annan duka annabawa ne annabawa kuma larabawa wanda burbushin larabawa irin jinsin su ya riga ya kare babu su manzo alaihi salatu wasalam shine annabi na karshe kuma annabi balarabe wanda ba ai wani manzo a cikin wannan al'ummar ta larabawa wanda ya fito a jinsin su ba a taba wani annabi ba sai shi manzo alaihi salatu wasalam to shine Allah yake hikaito masu wannan su sani yadda suke larabawa to haka nan wa'ancan su ma suke larabawa yanda suke ji da harshe suke gadara da shi to wancan ma sun fi su gadara da harshe amma wannan bai amfana musu komai ba to yake cewa su samudawa fahadainahum sai muka yi masu bayani na gaskiya kalma ta alhidaya tana ɗaukan ma'ana biyu ko dai alma'an al'am ma'ana gamammiya irin nan in aka ce fahadaina hum muka nuna masu hanya ba wai ana nufin muka shiryar da su ga baki ɗayansu akan addini ba don inda ana nufin an shiryar da su to ba za a ce kuma fasta habbul ama ba da ba za a ce haka ba kun ga Allah yake cewa inna khalaqanal insana min nutfatin amshajin nabtali faj'alnahu sami'an basira inna hadaynahu sabila har aka ce hadaynahu sabila mun nuna masa hanya imma shakiran wa imma kafura inda ana nufin cewa shari'a ce ta addini to ba za a ce in ma shakiran wa in ma kafura ba saboda haka hidaya a cikin qur'ani tana zuwa da ma'ana biyu ko dai ma'ana ta gaba daya ma'ana irshadi na nuna hanya in ka zo ka nuna wa mutum mutum ne yake so ya je wata unguwa ko wani gari sai ka nuna masa hanyoyi ka ce to wannan hanyar za ta kai ka gari kaza wannan ma za ta kai ka gari kaza sai dai ita wannan tafi nisa wannan kuma tafi sauki to kaga yanzu ka nuna masa zaɓi ya rage ruwansa to wannan shine abinda Allah subhanahu wataala yake nuna yayi ma'ainifin su samudawa amma akwai alhidayatul khassa shiriya ke bantacciya shine a dora mutum daren daƙam akan hanyar musulunci kuma Allah ya tabbatar da zuciyarsa lokacin da Allah ya jero annabawa a cikin suratul an'am tun daga watilka hujjatuna atainaha ibrahim ala qaumi narfa'u darajati man nasha inna rabbaka hakimun alim aka dunga zano annabawa to da Allah ya kammala jerin lissafin su sai ki ta ulaika alladhina hada Allah fa bi hudahu muqtadi waɗannan su ne Allah ya shiryar to kai koyi da shiryar su kenan nan abin da ake nufi Allah ya ɗora su akan addini ya yi musu gamdakatar sanin wannan shine zai sa ka gane cewa babu cin karo tsakanin ayoyi guda biyu ayar farko da Allah ke cewa manzo alaihi salatu wassalam innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha da kuma aya ta biyu da Allah ke cewa innaka la tahdi ila siratin mustaqim lallai kai kana shiryawa zuwa ga tabarki madaidaici waccan ta farko innaka la tahdi man ahbabta kai ba za ka iya ba da gamdakatar da dace ga wanda kake so ba wannan ba aikin ka bane ya kai manzo alayka salatu wassalam wannan shine abin da Allah ya faɗa masa walakin Allah yahdi man yasha Allah shine yake ba da gamdakatar na fahimtar addini a tabbata akai ga wanda ya zaba a cikin bayinsa to can ko da yace wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lalle kai kana shiryarwa hanya madaidaiciya ma'ana kana nuna wa mutane hanya madaidaiciya saura da me wanda ya zaba ya dauka wanda ya kiya yi watsi da ita faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama ya imani wanda kuma ya ga dama ya zama ainihin ya butulce to shi ne Allah ke cewa da muka nuna masu hanya fasta haɓul ama alal huda sai suka zaɓi makanta a kan shirya mafi yawa a cikin alƙur'ani za ka ji Allah yana ambatan makanta ko kuruntaka in Allah ya ambaci makanta a cikin ƙur'ani ba wai makanta ta rashin ido ake magana ba in ba wuri ɗaya da Allah yake cewa abasa wata walla an ja'ahul a'ma to nan al'a'ma ana nufin marashin gani amma sauran ayoyi da Allah yake ambatan makanta wama yastawi al'a'ma wal basir wanda yake makaho da mai gani ba za su daidai ba ana nufin kafiri da musulmi duk inda Allah ya ambaci kurinta da kuma ji to ana nufin wanda yake jin gaskiya ya karba da wanda zai je ki karba masal fariqaini kal a'ma wal asammi wal basiri was sami hal yastawiyani mathala afala tadhakkarun Allah subhanahu wataala yake cewa misali ne na wasu jama'a guda biyu kal'a'ama wal asammi kaman a ce ga wanda yake makaho da kuma kurma nan ana nufin wanda baya ganin gaskiya yi aiki da ita da wanda baya jin gaskiya yi aiki da ita a hannun dama kuma sai aka ce wal basiri was sami' da mai gani da mai ji sai ce hali ya stawuya ne matsalan yanzu wannan za su yi daidai ta fuskan buga misali amsa shi ne ba za su yi daidai ba shi sa Allah ke cewa fa inna ha la ta'amal absar walakin ta'amal qulubul lati fi sudur yadda lamarin da sha'anin yake ba wai idanuwa ne suke makancewa ba zuciyar da take cikin kiraza ita ce take makancewa zuciya in ta makance ganin ido bai yi fa'ida ba to saboda haka Allah ke cewa fasta haƙul ama sai suka zaɓi makanta ma'ana suka zaɓi kafirci alal huda a kan shirya da suka yi wannan mai biyo baya fa'akhazathum sa'iqatul azabil hun sai ya zamo azaba ta wulaƙanci ta danƙe su bima kanu yaksibun saboda abin da suka aikata ‘yan uwa mu kalli abin da Allah ya faɗa akan adawa mu kalli abin da ya faɗa akan samudawa su adawa Allah sai ce fastakbaru fil ardi bi ghairil haqqi sai suka yi girman kai suka yi tashin karan hanci daga kin karɓar gaskiya su kuma samudawa Allah sai fastahabbul ama alal huda kenan ashe wannan suna daga cikin dalilai biyu da yake sa mutum ya bata ya bar hanyar gaskiya dalili na farko girman kai da nuna isa da nuna cewa karana ya kai tsaiko ba wanda zai gamsar da ni da abin da ban ga dama ba da yawa abin da yake sa mutane suna kin karɓar gaskiya ko dai mutum ya kalli matsayi na shekaru shi mai faɗar kazan ni da shi a kwatanta shekarun mu aina girme masa me zai faɗa mu ko mutum ya duba matsayi na ainihin ilimi ya ce to in ilimi ne ya kama kafata ne wanda mun sha faɗa ilimi ba shi ne shirya ba ilimi sababi ne na shirya da ilimi ne shirya to duk wani malami shirye ne to amma ilimi dalili ne na shirya in Allah ya so sai ya shirya mutum ta hanyarsa in bai so ba duk iliminka wallahi ba za ka shirya ba watulu alaihim na ba'allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu ash-shaytan fakana min al-ghawin Allah yake cewa ka karanta masu labarin wanda muka bashi ayoyinmu Allah da kansa yace ya bashi dimbin ilimi amma kuma me ya biyo baya fansalakha minha yadda maciji yake zarewa daga sabarsa to haka nan ya fice daga koyarwa wannan ilimin da yake aiki da ilimin maimakon ya bi shedan sai ya zamo yanzu shine malamin shedan ne almajirinsa fa'at ba'ahu shaytanu shi ma shedan sai dinga bin sa yana koyan wata shedanar wadda bai sani ba a da fa kana min al-gawin ya zamo daga cikin batattu Allah sai ce walau shi ina larafa anahu biha da mun ga dama da sai mu daga shi ta hanyar wannan ilimin da muka bashi shi yasa kada ka yi gadara cewa Allah ya baka ilimi roki Allah subhanahu wataala shirya to saboda haka da gaskin dalilan bata akwai wanda zai rena ilimin wanda yake karatun yato in ilimi ne kila ma ni na karanta iliman da bai karanta ba ba lalle ba ne don ka karanta fannonin ilimi kuma Allah ya ɗora ka akan shirya wani kuma abin da yake kalla matsayi na kuɗi shi a suwa yake ɗan gidan suwaye me ya mallaka me zai faɗa mani wani kuma sai ya duba matsayi na mulki ko na sarauta shi yanzu yana talakanmu me zai iya faɗa mana wanda ba mu hango ba wannan suna daga cikin dalilai da suke sawa a samu zamewar kafa kun ga wannan abin shine abin da ya halakar da ainihin su adawa girman kai da nuna isa su kuma samudawa an nuna masu daidai Allah ke cewa atayna samudan naqata mubsiratan fa zalamu biha mun kawo wa samudawa taguwa wacce take a matsayin hujja karara kun ga idan muka duba adawa Allah bai faɗi abin da ya faɗa wato dangane da su kamar da ya faɗa a wajen samudawa su aka ce fasta habbul ama al-huda domin su abin da suka yi addu'a ko ko suka roƙa suka ce salihu ka nuna mana abin da za mu gaskata cewa kai annabi ne in ka kawo mana wata aya to lallai za mu gamsu mai yadda kai annabi ne aka ce to shikenan wasu malamai suka ce su ma suka zaɓa su da kansu cewa mu abinda muke so in kai annabi ne suka nuna wani fandutse suka ce ya kece mu ga taguwa ta fito Allah kuma ya musu haka sai ga taguwa ta fito to da yawa idan Allah ya baka abu baka gamsu da shi baka nema to sai ka nemo makanka musiba a wajen tone-tonen zakara ya tono wukan yanka shi da sun yadda da annabtar annabi salihu da dalilai ya ishe su to amma su ba su yadda ba sai wani abin da suka zaba shikenan Allah sai ce hadhihi naqatun laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum wa la tamassuha bi su'in fa ya'khudhukum adhabu yawmin azim yace wannan taguwa ce tana da wunin da za ta sha ruwa ita kadai ku kuma kuna da wani wuni da za ku sha sananne kada ku kuskura ku shafe ta da mummuna sai azaba mai girman gaske ta danke ku da Allah ya tashi jaraba su sai ce to za a raba shan ruwa ya zama abin na rotation ne ku a yau ku sha ruwa ku ciccika duk abin da za ku cika na mazubai gobe in ta yi ita kadai za ta sha wannan ruwa to amma a goben kuma akwai ta goma shi maimakon ruwan da za ku samu duk yawan ku ku je ku tatsi nonon ta ba za ku iya kare shi ba wannan kadai zai nuna maka ba ga magarin taguwa ba ce wace taguwa ce za ta zo ta tsaya duk gari kowa ya tatsi nonon ta a cika mazubai kamar ba a taba hantsar ta ba dole kai kasancewa wata aya ce daga Allah to amma saboda Allah ya rubuta taɓewa a kansu tafiya ba ce nisa ba suka ce kai su ba su yadda ba haka kawai a zo a same su da ruwan shansu kuma a dunga yi musu wani karba-karba cewa wai akwai nan da ba za su sha ba kawai a kashe ta ma a huta suka je suka kashe ta Allah ce fa aka ruha fa asbahu nadimin fa akhadhahumul azab sai suka je suka soke ta sai azabar Allah subhanahu wataala ya zamo ta dake su to wannan shine abinda Allah ya nuna musu aya karara ta gaskiyar manzancin annabi salihu wasu malamai suka ce shi annabi hudu yana daga cikin annabawan da bai ma zo da waɗansu ayoyi karara ba wa'azi ya ta yi masu shi yasa ma a cikin suratul hud suke cewa qalu ya hudu ma ji ita na bi bayyina wa ma nahnu bi tariki alihatina an qaulik mu fa har yanzu baka zo mana da wata hujja ba wani abin da za mu gamsu da shi akan haka ba za mu bar gumakanmu ba saboda wannan zantuttukan naka saboda maganganunka to Allah subhanahu wataala ya faɗi cewa sun kangare fa akhadhatuhum sa'iqatul azabil hud sai ya zamo sa'iqa ta kama su samudawa suna daga cikin al'ummar da Allah ya ɗanɗana wa kuda shi sa za ka ga ƙur'ani ya zo da bayanin nau'in azabobin da siga daban-daban a wata ayar Allah subhanahu wata'ala ya ambaci cewa saiha ce fa aka zatuhumus saihatu musbihin sai wato tsawa ta danke su da sassafe domin lokacin da suka kashe wannan taguwa Allah sai ce tamatta'u fi darikum salafata ayyam zalika wa'dun ghairu makdhub wato suna daga cikin wanda aka yi musu kurun kus aka ce ku je ku ji dadi a gidanku tsawon kwana uku in rumbu gare ka ko da mai dari ne to ka cinye shi a kwana uku idan shanu gare ka in sun kai miliyan nawa ka cinye su a kwana uku in kudi gare ka ko miliyan nawa ne ka kashe su a kwana uku ko mai gare ka to ka gama da shi a kwana uku ba za ka tsallaka na hudu ba kuma Allah ya ce zalika wa'adun ghairu makdhub alƙawari ne wanda ba isa a ƙaryata ba to kuma Allah subhanahu wataala bai tsal- bai sa su tsallaka wannan kwana uku ba to shine Allah ya ambaci abin da suna sa'iqa ko kuma saiha a wata aya Allah subhanahu wataala ya ambaci abin da suna rajafa fa akhadathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin sai ya zamo girgizar ƙasa ta danƙe su ta kama su suka wayi gari suna gugurfane a cikin gidajensu wasu malamai suka ce jikunkunansu da za a baka iko ka taba jikin samudawa lokacin da suke gurfanen nan yadda ka san a ce a dafa dankali a dafa shi ya dahu hamma ya wuce dafuwa in ka sa hannunka kawai sai ka ji ya lume a ciki ko ka ga ya wargaje ma gaba ke daya haka Allah subhanahu wataala ya musu to duka wannan menene sakamako ne na kangare ma annabin Allah annabi salihu alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam kuma domin kullun Allah in yayi irin wannan azaba to zai nuna cewa ba haka kawai aka yi musu ba Allah sai ya ce bima kanu yaksibuna saboda abin da suka aikata su da kansu ba haka kawai Allah ya musu dan ya tsane su ba shi yasa a cikin irin wayannan ayoyi Allah zai ce wa ma zalamnahu ba mu zalunce su ba walakin kanu anfusahum yuzlimun sai dai sun kasance kawunan su suke zalunta saboda haka kenan ga aiki ga sakamakon aiki duk abinda dan adam ya same shi a rayuwa to zaka samu shi ya dawo kansa da kansa shi yasa Allah ya ce wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an kathir duk wata musiba da take samun ku a ban kasa to saboda abinda kuke aikatawa ne ku da kanku duk da cewa Allah yana afwa yana yafi da yawa da yawa kila mu yi laifi dubu Allah subhanahu wataala sai ya kama mu da ushirin ushirin ushirin dubu daya akan dubun a raba shi wajen ashirin a kama mu da daya kaga an yafe mana 990 da wasu ainihin ɗiguguna masu yawa wannan ni'ima ce ta Allah subhanahu wataala sai yake cewa wa najjaynal ladina amanu wa kanu yattaqun kuma sai muka tseratar da wanda suka yi imani suka zamo sun ji tsoron Allah subhanahu wataala me wannan yake nuna mana duk yanda aka yi runtsi duk yanda al'umma ta lalace sai an samu mutanen kirki a ciki mutanen kirkin nan kuma idan musiba ta zo Allah subhanahu wata'ala yakan ba su mafita Allah subhanahu wata'ala da ya faɗi irin wannan kissar a cikin suratul shu'ara Allah ke cewa inna dammarnahum wa qaumahum ajma'in fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu inna fi dhalika la'ayatan liqaumin ya'lamun wa an jainan ladina amanu wa kanu yattaqun Allah subhanahu wataala yake cewa inna dammarnahum mu ne wanda muka daga-daga da su muka dammara su wa qaumahum ajma'in da mutanen su gabaki daya Allah sai ce fatilka buyutuhum ga gidajen su nan ya kai mai sauraro in ma so kake ga tabbas to je ka idan kai gane maka ga sunan hawiyatan sun zamo ruguzazzu rusassu bima zalamu saboda zaluncin da suka yi sai ce inna fi zalika la'ayatan wannan darasi ne babba liqaumin ya'lamun ga mutanen da suke sanin abin da Allah yake faɗa sai ce wa anjaynal ladina amanu kuma sai muka tsiratar da wanda suka yi imani wa kanu yattaqun suka zamo suna jin tsoron Allah shi yasa ya kai bawon Allah duk yadda mutane suka lalace to kai ka yi ƙoƙari ka zamo na kirki ka yi ƙoƙari ka zamo mutumin kirki duk da cewa akwai hadisai da suka nuna cewa idan sabon Allah ya yawa idan azaba ta zo bi sifatin amma to takan hada da wanda yake na kirki ma duk da cewa za a tantance a lahira Allah ke ta wata fitnatan la tusiban nan da zina zalamu minkum khasa ku ji tsoron fitinar da ba za ta shafi azzalumai su kadai a keɓe ba manzo alaihi salatu wassalam lokacin da yake bayanin yadda Allah ya darkake al'ummatai da suka yi sabo kun manzo Allah ya nuna irin wannan al'umman ma in ta ci gaba da yin irin wannan to irin abin da ya shafi wa'ancan zai shafe su na na ummu salama Allah ya kara mata yadda sai ta ce annuhu laku wa fina salihun ya ma'aikin Allah za a halaka mu alhali akwai ɗaiɗaikun mutanen kirki a cikin mu manzon Allah ya ce na'am idza kathura al-khabath yace idan bara gurbi suka yawa to Allah zai iya ɗanɗana ma kowa ga baki ɗaya in ya so idan an je lahira za a tantance shi mutumin kirki imaninsa da tsoron Allahnsa dai a duniya zai tsiratar da shi shi ku bar gurbi to wahala a duniya kuma wahala a lahira Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye mu a nan mai tafsiri sai yake cewa wa amma samudu fa hadainahum ay bayyana lahum tariqal huda su samudawa mun nuna musu hanya ta shari'a fastahabbul ama shine ikhtarul kufra sai suka zabi kafirci alal huda akan shari'a fa akhadhatuhum sa'iqatul azabil hun sai tsawa ta azaba almuhin mai wulakantarwa ta danke su bima kanu yaksibun saboda abin da suka kasance suna aikatawa wa najjayna kuma sai muka tseratar minha daga wannan alƙarya tasu alladhina amanu wa kanu yattaqun wanda suka yi imani suka kasance suna jin tsoron Allah shine yattaquna Allah suke jin tsoron Allah ay ya'lamuna ya'lamuna ya'maluna bi muqtada imanihim billah wannan ya'maluna ne ba ya'lamuna ba eh saboda haka ya'maluna suna aiki bi muqtada imanihim billah gwargwadon imanin su da Allah subhanahu wataala sai kuma Allah subhanahu wataala ya ce
ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون الله سبحانه وتعالى bayan ya yi bayanin halakar da adawa da kuma samudawa to sai Allah subhanahu wata'ala kuma kaman yake hasko mana wani faifai na yadda mutane za su kasance a lahira Allah subhanahu wata'ala sai ce wa yau mai yuhsharu a ada'ullah ka ambaci wunin da za a tara makiya Allah a taro su ilan nari zuwa gidan wuta fahim yuza'un alhali ana kora su hatta idza ma ja'uha har lokacin da suka zo wa ita wannan wuta shahida alaihim sam'uhum sai kunnuwansu su yi masu shaida wa absaruhum da idanuwansu wa juluduhum da fatun jikinsu su yi masu shaida bima kanu ya'malun da abinda suka kasance suna aikatawa wa qalu sai su fada li juludihim ga fatun jikinsu su ce lima shahidtum alaina me yasa kuke mana mummunar shaida sai fatun jikinsu su ba su amsa su ce an tsakana Allahun da zai an tsaka kulle shai allan da ya ba komai daman furici shi ya ba mu daman furici wa huwa khalaqakum awwala marra kuma shine ya halitte ku tun farkon al'amari wa ilaihi turja'un kuma zuwa gare shi ake mayar da ku Allah subhanahu wa ta'ala saboda tausayin da yake mana bai bar lahira a rufe ba da Allah ya ga dama ba zai faɗi duk abin da zai faru a lahira ba da azabar da ni'imar da hisabin da tsayuwar da dukkan tambayoyin da za a yi da kowane kalubale wallahi da Allah ya ga dama inda bai so tausaya mana ba kawai sai shiru ya ki fara sai mutum ya saba ma Allah ya je ido ya rena fata to amma an ce man an zara faƙa da a'azar duk wanda ya yi gargaɗi ya yanke hanzari babu wani abin da zai faru face sai da Allah ya ba mu labari yanzu kamar kai ne za ka yi tafiya wata ƙasa wala Allah baka taɓa zuwa ƙasan nan ba za ka kama hanya kana dirfafa a cikin duhu sai wani sai tsaya ƙasan nan da za ka je ni na santa bari in faɗa maka abubuwan da za ka yi tanadi kaga dai na farko in ka je garin nan kowa ta kansa yake ba wanda zai taimaka ma da kwandala ba wanda zai taimaka maka da wurin kwana kowa ta kansa yake saboda haka ka ɗauki kuɗi iya adadin kwanakin da kake ji za ka yi kun bari in baka misali abinci karin kumallo za a ƙiyasa shi da kaza abincin rana za a kwatanta shi da kaza abincin dare haka ɗakin da za ka kwana shi ma kwana ɗaya za a kwatanta shi da kaza sannan motar da za ka hau ka yi zirga-zirga ita ma daga wuri zuwa wuri za ka hau kaza to yanzu ka buga da kalkuleta kwana nawa kake so ka yi kuma nawa ya kamata ka ɗauka don allah wanda ya maka wannan bai taimaka maka ba ya taimaka maka kenan daga nan in ka ce kai yana ma ƙarya yake ka san wasu kawai sun yi wato ainihin wato ba da tsaro kawai bari in yi tafiya ta to kaga duk abin da ya faru gare ka za ka yi kuka da kanka ba za ka yi kuka da shi ba kai da kanka za ka ce wallahi an faɗa mun ni ne ban ji ba to shi yasa Allah yake kai to mana duk wani abin da yake lahira shi ya sanya yan wuta a cikin wuta za su ce law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir da mun kasance muna jin gaskiya mai aiki da ita mu hankalci abin da ake faɗa ba za mu taɓa zama a cikin 'yan wuta ba kenan sun yanke mu kansu hanzari sun yadda an faɗa musu su ne suka yi fatali da wannan to Allah sai ke cewa wa yau mai yuhsharu a ada'ullah a wunin da za a taro magauta Allah maƙiya Allah wannan gaba akwai ƙira'a guda biyu ko dai yuhsharu ranan da za a taro to sai ya dama a ada'u ya zama shine na'ibul fa'il yuhsharu fi'lun mudari'un mabniyun lima lam yusamma fa'iluhu a ada'u kuma shine na'ibul fa'il wannan shine qira'an mafi yawan malamai qira'an imamu nafi'u da kuma yaqub sun karanta wa yawma nahshuru a ada'allahi sai zama wani a shirfi ilin mudari'un mabaniyun lil ma'alum saboda haka sai zama a ada'a shi kuma mafa'ulun bihi an gane ko to shi ne abinda wannan gaba take dauka na kira a guda biyu yau wa yau manu yuhsharu ka tuna ranan da za a tara a ada'ullah magauta Allah wannan gabar kana jinta to za ka gamsu cewa a ran nan ba wanda zai yi layar zana babu wanda ya isa ya ɓace a ce ai ya yi layar zana an neme shi an rasa shi yasa Allah yake faɗa a cikin suratul rahman ya ce ya ma'asharar jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu ya huta ran mutum da aljan waɗannan su ne masu kunnen ƙashi su ne takadaru shi yasa Allah bai ambaci dabbobi ko tsuntsaye ba duk tsuntsun duniya da dabbobin duniya ba wanda yake ma Allah tawaye dan adam da aljan su ne takadaru shi yasa Allah ya wuta saboda su to Allah zai kira su ya huta ran ƴan adam da aljanu idan za ku iya gudu ku ɓoye ku kutsa wani lungu a sasannin sama ko ƙasa ku yi layar zana a neme ku a rasa fambudu ga dama na kowa zai ɓoye wasu malamai suka ce idan an faɗi wannan sai an samu tsawon lokaci ba wanda ya motsa sannan allah ya ce latan fudu na illa bisu ba wanda ya isa ya kutsa wani wuri ko ya shiga wani wuri sai idan an ba shi dama nan duniya ne allah gafata malam kake batan dabo a nan kake layar zana a neme ka alasa amma a duniya ba wakilci sai ka je kai da kanka ba za a taɓa neman ka rasa ba allah gafata malam in ka kalli yadda ma'aikata kurkuku suke dilin da fursunoni 'yan adam 'yan uwansu kuma ainihin suke yi musu yadda suke ga za su iya musu na tsaro ai kai ka san Allah shi ne min babi a wulaye dilin da kowa inda ya ɗan kurkuku ba zai iya gujewa gandaroba ba ba zai iya masa layin zana ba ko zai masa layin zana ba zai masa layin zana ba to in ku haka ne ashe allan da ya halitta kowa da kowa shine ba za ka yi masa batan dabo ba to shine allah zai ce za a tara magauta allah ilan nari zuwa gidan wuta fahim yuza'un ana kora su malamai suka ce abinda ake nufi da yuza'un wato ana kora su kuma korawa ta tsari ba za a bar wani ya gaba ba a ce gaba ba kuma wani ba zai dakire daga baya ba tafiya suke yadda aka so su tafi dole suna haɗe da juna ba wanda zai guje gaba ba wanda zai dakire daga baya Allah subhanahu wata'ala ke cewa ana koro su ana tankado kewayoyin su hatta idza ma ja'uha ka'idan larabci idan kaga idza sai ma ta biyo baya to ita wannan ma din za'ida ce wani malami yana cewa ya ɗaliban kud fa'ida ma ba da iza za'ida ya kai ɗalibin ilimi karki fa'ida duk inda ka ga ma ta biyo iza to ma'ana ba ta da wata fassara mai cin gashin kanta wala ya aba shuhada'u iza madu kaga iza dubu ne wa iza ma unzilat suratun kalkina iza unzilat suratun duk haka suke a cikin alkur'ani to Allah yake cewa hatta idza ma ja'uha har lokacin da suka zo ma wutar shahida alaihim sam'uhum sai jin su yi musu shaida jin su kunnuwan su kenan za su yi musu shaida wa absaruhum da idanuwan su wa juluduhum da kuma fatun su bima kanu ya'maluna da abin da suka kasance suna aikatawa ya inganta a hadithin muslim hadithin ibn mas'ud kasan mutum yadda ya yi kwane-kwane a rayuwa ta kai masa to zai ɗauka lahira ma haka ne idan kafiri ya tashi ya ga ba wani abu tattare da shi sai bakin aiki wuluk sai ce ya Allah in ce ko ba kai ne ka hana zalunci ba Allah ce kwarai ni na hana zalunci sai ce to tun da ka hana zalunci ni yanzu ban yadda wani ya min shaida ba sai abin da yake tare da ni jikina da na rayu da shi shi kadai zan karbi shaidarsa amma wannan mala'ikun arin gizo suka yi mu Allah sai ce shikenan al yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون to tun da shi baki ya iya zulliya ya iya dabaru to sai an rufe shi kirif sai hannaye su yi bayani dalla-dalla ya Allah ga yadda aka yi ga yadda aka yi ga yadda aka yi ƙafafuwa su ce tabbas Allah wannan abun haka aka yi shi to daga nan kuma sai a buɗe makareci baki a ce to ya za ka ce sai ya ce magabban Allah wadanku Allah wadanku duk fafutukar da nake ba saboda ku nake yi ba ai fafutukar da nake in ga cewa kun tsira kuma yanzu ku ne za ku bayar da ni abin da dan adam zai faɗa ke ya tabbata hadisi wannan to shi sa Allah yake cewa a wannan lokaci idan sun zo shahida alaihim sam'uhum sai jin su yayi musu shaida dan adam ya kai bawon Allah ka sakun ne ka ji wallahi abubuwan da kake saurara na sabon Allah kaɗe-kaɗe na batsa na rashin mutunci abubuwan da Allah ya haramta a ji su kai kuma ba abin da kunnanka yake so sai wannan abin wallahi kunnanka sai ya ba da labari gobe alkiyama kada ka taba ganin cewa ka je ka boye a cikin ɗakinka ka sa airfis a ɗauka cewa ƙira'a kake ji nan kuma kaɗe-kaɗe ne ba tsace ma abin takaici wallahi in ka ga matasan ba za ka tausaya musu wani kiɗan da yake ji bai san fassara abin da ake faɗa ba ƙila annabinsa ake zagi ƙila addininsa ake zagi ƙila al'ummarsa ake zagi ƙila ba tsace wadda bai kamata mutumin kirki ya ji ba amma wannan wani shi zai sa a kunnasa sai bacci ya dauke shi wani da shi zai yi karin kumallo wani yana cikin abun hawa wani in motarsa ta wuce sai ka ji motar na hawa ni diri kasa take yi saboda yadda disko yake tashi to wallahi sai kai ma Allah bayani kunnan ka sai ya faɗa a gaban Allah wannan ni'imar da Allah ya maka ta kunnuwa yanzu ku kalli ga bayan Allah a gabanmu in banda wanda muke tare da shi da Allah ya san Allah ya sanar da shi ya zai faɗa musu ya za su gane addinin Allah jin nan baiwa ce Allah yake bawansa wanda Allah bai ba shi ni'imar ji ba ka kalli kunnansa kunnansa ba ka sana ka yi ba in ka kalli ciki ba za ka ga wata matsala ba amma Allah ne ya so ya jarrabe shi to kuma wallahi irin su wa'annan da ba sa ji idan suka tashi gobe alkiyama za su gode ma Allah da ya rufe jinsu ba su ji sabon Allah ba kamar wanda Allah ya jarraba da rashin gani ba su ga sabon Allah ba su ma sai sun gode ma Allah da ya sa suka mutu ba su ga abubuwan da Allah baya so a gani ba to Allah sai ke cewa gannansu ko kuma wato jinsu zai masu shaida kunne ya faɗi komai dalla-dalla a rana kaza a wuri kaza a lokaci kaza ya ji kaza da ni ya ji kaza da ni ya ji kaza da ni in ma ka ji ka maimaita kuma sai ce ka ji ka maimaita ka ji ka maimaita wa abu da kuma gannansu ba dai kana ganin yanzu da can kana zuwa ka je kallon abubuwa to wancan shekarun bayan mutum yana jin kunya kada ya je yana kallon abubuwa da ake na sinima na fadirci kai ya haɗu da wani wanda yake jin kunya yanzu ma dalla ga social media sai je cikin ɗaki ya kalli tsiraici ya kalli rashin mutunci to albishirinka wallahi idan ka zai faɗa a gaban Allah Allah yake cewa ya ayyuhan ladina amanu la yabluwannakumullahu bi shay'in min as-sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lama Allahu man yakhafuhu bil ghaib Allah sai yake faɗa masahabban manzo alaihi salam tun kafin abin ya faru kun san lokacin da aka je sulhun hudaybiya mushrikan quraishawa sun hana manzo alaihi salam ya shiga ainihin makka ya umara to sahabbai ransu ya ɓace sun samu damuwa to a daidai wannan lokacin kuma Allah sai ya jarrabe su yanzu ga yunwa suna ji ba abinci kuma an hana farauta in kai ihrami Allah sai ce zan jarrabe ku bi shay'in min as-saidi da wani abu na farauta tanaluhu aydikum wanda hannunku zai iya kamuwa kana zaune sai yazo mu yazo ya hau kafafuwanka kuma kana jin yunwa ga wukarka a gani zaka kama shi ka yanka ko makwarwa ta tashi fur sai ta zo ta zauna a kanka ko kana zaune sai barewa ta zo ta kwanta kusa da kai ga koshi ga kwanan yunwa Allah ce ta naluhu aidikum hannunku zai iya kamawa ware ma hukum da kuma masunku me yasa Allah yi wannan li ya'lamu Allahu man yakhafuhu bil ghaib dan Allah ya gane wane ne zai ji tsoron sa a boye to kai ma wannan wayar ta hannu Allah ya kawo ta a hannunka li ya'lama Allahu man yakhafuhu bil ghaib domin Allah ya ga wanda ya tsoron sa wani yanzu ana fitsara mata suna rawa suna kare-kare suna karya kugu suna cakuduwa da maza kawai abin da ya sa ba zai je kalla ba sai kai kai kai kai hadda wani hadda wani kai wani muka gani bai na kalla to yanzu gashi nan kyauta a social media sai ya je ya rufe daki yana ganin ba mai ganinsa wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya alamuna ma tafalu lokaci ba zai ba mu dama ba an nuna mana lokaci za mu takaita a nan sai Allah kai mu gobe mu dora abin da muka yi daidai muna fata Allah ya ba mu lada abin da mu kuskure muna fata Allah ya gafarta mana kuskuren ya gano da mu daidai ne